a cikin littafin tazyin al-khitab fi adab as-su'al wal jawab wannan shine majalisin mu na shida muna cikin dai bayani a fasalin da ke bayani akan as-su'al wal jawab wa ahmiyatuhuma fil ilm tambaya da amsa da kuma mahimmancin su a cikin ilimi an ambata mana cewa da tambaya da amsa tsofaffin hanyoyi ne da ake bi wajen a rayuwar dan adam kana iya cewa tambaya da amsa suna nan tun ma kafin Allah ya halicci dan adam ana tambaya kuma ana amsa da Allah ya halicci dan adam wato shi Adamu din sai kuma aka ci gaba da tambayar da amsa so daga manya-manyan abubuwa ne da bai kamata a yi wasa da su ba wa zakara su'al Allah ta'ala iblisa wa jawabahu iyahu faqal sannan Allah madaukakin sarki ya ambata da kansa tambayar da shi yama iblis da kuma jawabin da iblis ya yi wato amsar da iblisu ya bada qala ya iblisu ma laka alla takuna ma asyadidi ya iblisu in ji Allah ma laka wai me yasa bai ka ne Allah ta kuna ma asyadidin ka ki yadda ka zama tare da masu sujada an ce yi sujada an ce ayi sujada shi kawai sai ya tsaya kika ya ƙi duk mala'iku sun faɗi sun yi sujada shi sai ya ƙi ƙala haza jawabu iblis li rabbih sai iblis ya ba Allah amsa sai ya ce lam a kulle astuda wallahi ni ban kasance in yi sujada ba li basharin khalaqtahu ga wani mutumin da ka halitta min salsalin daga ƙasar da ta kasance mai ƙarfi busasshiya min hama'in wadda take baka masnunin kuma wadda aka kwaba ta hake wari tana doyi ita ce masnun din yace ba zai yi ba yace shi ba zai yi ba an ce an kira ta da falfal ne saboda me saboda fiha nau'u salfala an ka buga haka zaka ga jin kwas kwas kwas kwas kwas shi yasa sai aka ce mata salfal salfal ai duk mafiyancin su dama sarsara kaga sarsara sarsara ce rihu kaga irin da wiyu haki nan irin karar da zaka kajin iska nan in ka je in ka je inda babu gini ana iska kake ji ko to shine sarsara eh shi yasa ita kanta iska sai ana ce mata sarsara haka salsala haka khalkhal khalkhal munduwa mata in suka sa suna tafiya munduwa za ka jin kwas kwas kwas kwas sannan haka haka silsila silsila sarka ita ma ya haka take tahowa ruwan ana jan sarka babbar sarka ai tana kara ko to to shine haka shi ma wannan salsal salsala to kadar shi ne wannan ƙasar da take busasshiya ƙasar da ta ƙeƙashe ta bushe min hama'in kuma baƙar ƙasa masnunin kuma wacce take mai ɗoyi irin yadda a ƙauye idan za a yi gini ai kun san yadda ake ake ake ake ake ake ake ma ƙasa ko a ɗibo wani a ɗibo ruwan kwata a ɗibo waye amma fa ba da shi ake nufi an halicci annabi adam alaihi ruwan kwata ba ba shi ake nufi ba ana nufin ƙasar ta daɗe an daɗe da an kwaɓa ta aka bar ta haka to kun ga dai nan ga tambaya ga amsa wa hafala alqur'anu alkarim bi dhikri as'ilati allahi ta'ala lil anbiya'i wa ajwabatihi sannan qur'ani ya cika da ambatan tambayoyin da Allah ya rika ma annabawa wa ajwibatihim da kuma ansoshin da su annabawan Allah suka rika ba Allah wa kazalika al-aqsu haka nan ma tambayoyin annabawan da kuma amsar dawa da ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su in ka dauka gayi nan addu'ar tambayar annabi nuhu alaihi salam rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haq wa anta ahkamul hakimin ko qala إنه ليس من أهلك يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أسيقا تتنبيا دا أمسا تتونا وأكي سننمي وأسئلة الأنبياء لأممهم والعكس haka nan ma tambayoyin da annabawa suka rika ma al'ummatansu da tambayoyin da al'ummatan annabawan suka rika ma annabawan da kuma amsoshinsu mun gane ai wa ba'd al-as'ilati al-qur'aniyyati tashtamilu ala umuri dunya wa masalihiha wasu tambayoyin na alqur'ani sukan kunshi al'amuran duniya ne wa masalihiha da kuma yadda za a sami gyara a rayuwar duniya a inganta rayuwar duniya wa ba'adu hadiniya sannan wasu kuma na addini wa ba'adu hadiniyatun wasu tambayoyin na addini ne mahaba tsantsa mimma ya ta'allaku bil aqida kaman tambayoyin aqida أو الفقه كو تنبيوين فقه أو الأخلاق كو تنبيوين دا سوكا شافي تآدوجي وغير هذا ما كمان تنسو أقسسي مكتشي الأمثلة على أسئلة القرآن الكريم وأدوبته كثيرة أي مثالا دا ذا أي تأمبتا نتنبيوين القرآن سنة ديوة لم نستمر بذكرها كي لا تطول رسالتنا هذه ba mu shagalta da ambatansu ba saboda me saboda kada littafin namu ya zama ya tsawaita wa man arada al-basta fiha duk mutumin da ke son ya buɗaɗa samun tambayoyin ya gansu falyarji ila al-qur'ani nafsihi mutum ya koma zuwa ga al-qur'ani shi kan kansa wal yasta'in bi kutubi at-tafsir wal balagha sannan ko mutum ya nemi taimako na littafan tafsiri da kuma littafan balagha za su nuna masa irin nau'o'in tambayoyin da ake da su ga su nan limamun razi ba fakhruddin ba mai littafin muhtaru sihah yana da as'ilatul qur'ani wa ajwibatuhu mai muhtaru sihahi mai kamus yana da littafin su mujalladi guda da ya rubuta akan tambayoyin qur'ani da amsas ومن جانب آخر إن أسئلة القرآن الكريم ذات أشكال sannan idan mun kalla ta wani bangaren ta wata kusurwar za mu ga tambayoyin alkur'ani suna da nau'uka mabambanta famin hal inkariyatu wa taqririyatu wa istikhbariyatu daga cikin tambayoyin alkur'ani akwai tambayoyin da inkariya ne akwai tambayoyin da takririya ne akwai tambayoyin da suke istikhbariya ne a ƙasa sai aka sauke lambobi aka ce al-as'ilatul inkariyatu hiya allati yuqsadu biha inkaru ma yaz'umuhu al-mukhatab tambaya ce ake yi amma kuma ana nuna ba a yadda da abin da kai abokin magana kake faɗi ba nahu qawli ya ilahun ma Allah ai laysa hunaka ilahun ma Allah nan Allah yana tambaya ne amma su'alun ne سؤال إنكاري أإله مع الله أي ليس إله مع الله ليس هناك إله مع الله باونا باونا أبو بوتا تغدى الله فما شاء الله شاء إله مع الله ينزع قيوان أبو بوتا تغدى الله أي ليس هناك إله مع الله باب ولا أبو بوتا تغدى الله kaga wannan ita ce ake ce mata as-su'alul inkariyu tambaya ce amma ana musawa musa maka ake amma sai aka sa maka a tambaya misali sai baba ya rika maɗansa faɗa sai ce wai kai ne ka haife ni wai kai ne ka haifan me yake cewa kenan ba fa kai ka haife ni ba ko ni ne na haife ka to aswalul inkar kenan ta biyu al-as'ilatu taqririyatu sai kuma tambayoyi su kuma tabbatarwa ake yi wa hiya allati yuqsadu biha isbatu ma tadammanahu al-kalamu lil mukhatab shine tabbatar ma abokin magana abinda magana ta kunsa نحو قوله تعالى كما فدن الله ده يشي أليس الله بكافي بأعلم بالشاكر أي الله هو أعلم بالشاكر الله ينا تبت وانا توا أليس الله بأعلم بالشاكرين كاغا ويشن با الله شيني يفي سنن ودن سكا سكا في gode masa ba a Allah na cewa ai Allah shine tabbas yafi sanin waɗanda suke ne suke gode masa wannan shine ita ce ake ce mata as-su'alu taqririyu tambaya ce amma tabbatar maka ake ta uku al-as'ilatu listikhbariyatu tambayar da ake dan neman ka ba da amsa هي التي تلقى في أصل بابها وهي التي يراد من المخاطب الإجابة عنها سوني تنبيوين دبس فتدق أسل سبا ما أسل تنبيع إن كي تنبيع أباك أمسا to tambayan mu ta 'yan Najeriya ita ya sunanta wadda aka ce muna yi idan an mana tambaya mu ma sai me ita ma tana da tushi akwai ta a littafai idan mutum yana karantawa zai gani a yi tambaya sai ko mutum ya bada amsa ko mutum an tambaye shi kuma sai ya tambaya ko wai kisar da ake badawa wani bature ya ji ya ji wai daga najeriya wai wai yan najeriya suna amsa suna amsa tambaya ne da tambaya shi kenan wai ya shigo jirgin sama daga can kasar da ya zo ko ce ce ogo yana zuwa airport ya sauka sai ya gamu da wani dan najeriya a lagos kila sai ya tambaye shi ya ce ina da tambaya ne an ce ku yan najeriya wai kuna amsa tambaya da tambaya ne sai ya ce who tells you shi ba faɗa maka shi kenan shi kenan waje da ma'arabahu ya samu abin nufin abin da yake nema ya sama sai kawai ya sake yankan tikiti ya koma can ƙasar da ya fito to akwai ta yin wannan tambaya akwai inda ake yin haka ba ka ba da amsa sai kai ma kai tambaya eh ana yi haka hatta a ilimin lauyanci ana haka mutum ya maka tambaya amma so yake sa ka a wata kwana sannan akwai irin wannan a cikin ilimin mantiki mutum ya maka tambaya kai ma sai ka masa tambaya akwai a cikin ilimin balaga da ke koya ma mutum salon magana ana yi an maka tambaya kai ma to kakka ba da amsa ko kuma a cikin tambayar da zaka masa zai tsinci amsarsa وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذه الطريقة بكثرة annabi su salma ya kasance kan yi irin wannan tambayar ta alistikhbariya ko kuma hanyar tambaya da yawa annabi salma yana amfani da hanyar tambaya su tayi fi ta'limi ashabi umur ad-dini wal hayati a lokacin da yake karantar da sahabbansa al'amuran da suka shafi addini da kuma abubuwan da suka shafi rayuwa من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث عبد الله بن عمر مشهوري yana cin sayi bukhari al-imam bukhari ya fitar da shi a wurare da yawa musamman a cikin kitabul ilm ya fitar da shi a wurare da yawa an nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aikin su sun yace inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraquha in wa innaha mathalul muslimi hadithuni ma inna min ash-shajari lalle daga cikin bishiyoyi ash-shajar ismul jinsi ba bishiya kwara ɗaya ba ash-shajar lalle daga cikin bishiyoyi shajaratan akwai wata bishiya la yasqutu warquha danyanta bai faduwa wa innaha masalul muslimi misalin ta misalin musulmi da bai asara musulmi baya asara in asabatu dharra'u sabara fa kana khayran lahu wa in asabatu sarra'u shakara fa kana khayran lahu ajaban li amri al-mu'minin حدثوني ما هي ماذا سمي ce wace ce wannan bishiyar ku bani labari qala abdullah ibn umar yace fa waqa an-nas fi shajar al-babadi shi kowa ya tafi kawai akai ta afka ma bishiyoyin jeji kowa kawai sai wani yace ai dalbejiya ce wani yace a'a ai kako ne wani yace kalgo ne wani yace a'a ai ai madaci ne wani yace a'a ai kuka ce ma wani yace a'a ai dorawa ce kowa ya ta faɗin abin da ya ta faɗi amma manzo sama yana cewa ba haka bane qala abdullah sajiduna abdullah yace fa waqa fi nafsi annaha an-nakhlatu ni wallahi a zuciyata sai na ji kai bishiyar dabino ce a wata riwaya wa kuntu asghara al-qaumi ni kuma na fi karancin shekaru a cikin duk jama'ar da suke wajen fastahyaitu an azkuraha sai na ji kunyar ambata ya ga hadda baban shi fa ga abokin babansa babban sahaban annabi sun sayyidina abubakar duk ba su iya ci ba sai ji kunyar a ce yayi shishigi ya faɗa fastahyaitu sai na ji kunya qalu sai suka ce hadithna ma hiya ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah mun baka duka garin duniyar nan suka ba annabi sama gari qala tin sai ce hiya nakhlatu ai bishiyar dabino ce aka koma gida abdullahi ya ce wallahi baba sai da ta zo min haka baba yin yadda kuke ba mafi yawanci sai mu ce ai abin da na so in faɗi kenan kuma ƙarya ne ba abin da ya zo mishi a zuciyar shi sai ce ai wallahi haka na so wani ma saboda ƙarfin hali ya hadda wallahi alhali bai ji komai ba din yake to abdullahi nasa da gaske ne ya ce wallahi sai na ci sai na ci sai na sai ya ce ma abdullahi sai na ce ma babana lahi na ji amma na ga ga ka gawa na gawa na duk ba a iya faɗi ba shi yasa na ji kunya sai ce wallahi ni kuma da ka ambata a ce ɗana ne ya faɗi to wallahi da ya fi mun duniya da abin da ke cikin ta alheri ga baki da a ce ɗana ne shi yasa malamai suka ce babu hasada tsakanin ɗa da uba ɗanka ne za a ce Allah ya ta haifi ka ka ce amin ko? to haka kuma babu hasada tsakanin ɗalibi da malami shi yasa malami baya ma ɗalibi tambayar ƙuri duk tambayar da malamin ka ka iya maka ka ji cewa ƙure kai ke son kai baka da kunya wannan darasi ne babba duk tambayar da malamin ka zai maka baka sai ƙure ka ba kai waye kai wakiya shi a jirgi ɗalibi ke ce malamin shi zai ƙure shi ya ƙure ka ne a ai ana ƙure ne tsakanin aboki da aboki sa'a da sa'a ake yi amma duk tambayar da malamin ka zai maka ka ɗauka cewa akwai fa'idar da yake son ka samu a baya ko dai ka kasa ya faɗa maka shi kuma ka ƙara tawabu ka gane matsayinka ko kuma ka faɗa ya ji daɗi ya yabe ka ya sa maka albarka shi ce ne amma an kaji cewa ya tambaye kure yake maka ya zai malamin kai maka tambaye kure kawai dai damuwa ce kake da ita a zuciyarka shine sai muka ce akhrajahu al-bukhari fi mawadi'a mukhtalifatin min kitabihi wannan baya bukata sai an yi tahrijin sa muslim kuma ya ruwaito shi kuma a wannan hadisin mai wannan namba mun gane min zalika bawwaba al-imam al-bukhari rahimahullah saboda haka ne ma al'imam al-bukhari babi ya ce babun ɗauhul imanin mas'alata ala ashabihi li yaktabira ma indahum min al'ilmi babi ɗauhul imanin mas'alata shugaba malami jagoran al'umma ya jefo tambaya kaga shi yasa ake ake ake ake da ake da mutaraha ko sannan proposal da kake na addirasa al'uliya masters ko PhD kai proposal sai a ce utuhuha sai a ce qaddama utuhuhatahu ko ya gabatar da proposal ɗinsa kenan to kaga tarful imamil mas'alata shugaba ko malami ya jefo tambaya ala ashabihi ga almajiransa liyaktabira ma indahum min al-ilmi domin ya gwada abin da suke tare da shi na ilimi suna gane karatu ko ba su gane karatu wa qala al-imam al-aini rahmatullahi al-imam badruddin al-aini rahmatullahi alayhi yace fihi istihbab ilqa'i al-alim al-mas'alata ala ashabihi a cikin wannan hadisin ko a babin nan ana son shugaba ya rika jefa tambaya ga mutanensa li yaktabira afhamahum domin ya rika gwada fahimtarsu wa yurajjibahum fil fikri kuma ya kwadaita da su su rika tunani domin idan ba a tambaya to shi kenan shi yasa ake jarabawa shi yasa ake jaraba domin kwakwalwarka ta cazu ke jarabawa a gwada a yi tambaya sai a cefa tambaya a ce to kaza fa sai ga an tattauna kun ga akwai so da ka ce mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai Allah kai mu majalisi na bakwai sai mu dora daga nan Allah ya taimake mu Allah madaukaki zaki ya bamu ilimi mai amfani Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh